malam idan mutum ya mutu shin tambayoyin cikin kabari nan za ka yi karatun su ka iya ko ko ko ba ka yi karatu ba kana iya amsa su sai ka yi karatu a nan dama in sun tambaye ka waye ubangijinka ka ce mhm waye annabinka mhm yana da ne addininka mhm yana da alƙiblarka mhm wanne ne littafinka mhm sai su ce la da raita wa la qara'ata wa la da raita sai su kama bugu amma waye ubangijinka Allah waye annabinka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene addininka addinin Islam menene littafinka alqur'ani ina ne alƙiblarka ka'abatu to a yan uwanka musulmi da ce nimna matil arusi kai bacci irin baccin ango to na karanta da ke yau na fita mijin ya fita za su tambayi Allah za su tambayi annabi za su tambayi addini za su tambayi littafi za su tambayi alƙibla za su tambayi yan uwa to daga nan su a annan amsoshin su kakanan na baku sai kowa ya rike Allah ya kai mu lahira da alheri Allah gafarta malam mace ce sabani ya shiga tsakaninta da mijinta sai ya rika yi masa gori akan kaddarar da ta gitta haka kuma bai bai mata magana sai bukata ta kawo shi shin ina hukunta haka duk wannan mugun zama ne wanda bai dace a yi ba dole miji da mata a rika magana ana darere kuwa wanga ya fada ma wanga a juna wanga ya fada ma wanga kai sulu ka rungume ta kai sulu ta rungume ka ka tsotse ka ka tsotse ka kai cewa kai cewa kai yi wanka ta maka kuli kai yi wanka ta zo ta ɗauko ma kaya ta sa maka za ka kira kaya ka kwanta ta taimake ka wannan shi ne in ka ɗauko loma ta ce ga hauka ta fi daɗi ka ɗauka ta sa maka a baki ka tauna ka haɗiye ta maka lalita ta kwantar da kai ka yi barci wannan shi ya aikin mace in ma ta bata yi wannan bato da saura amma a zauna ba magana sai yana da bukata to sai da bukata ma ba ta da daɗi ba da da daɗi ai an za a yi zance a ɗan hira a ɗan yi wasanni kun gane kuma Allah yana cewa kar ku faɗa ma iyalan ku kamar faɗa wa jakai suka ce ya Rasulullah ya zaka ita ku aika wani manzo suka ce wannan manzo ne ita magana mai daɗi da ɗan wasanni in ji manzon Allah mai san wanda magana ya duba Rawdatul Adiri maganar na nan kun gane ko eh Allah ya sa mu dace Allah gafarta malam malami ne ne hukuncin wanda bai yi sallar magariba ba kuma bai yi sallar isha'i ba sai ya kwanta ya yi barci sai da safe karfe tara shin malam zai fara sallolin ne ko ko ya ce sai ya ranka waɗancan azhar da al'azhar da magariba sallah hudu ai sallah hudu in ta ana biyarka sai ga wata ta zo to sai ka yi hudun nan sannan kai wannan amma in ka kai sallah biyar ko shida ko bakwai to sai ka yi wadda ake ciki din sannan ka rama waɗancan yasiriya ita ce sallah biyar idan ta kai sallah biyar ga wata kuma ta zo ta shida kenan ko wanda ake ciki to waɗancan da ake bin ka guda hudu din nan ko biyar ko uku ko biyu ko guda sai ka yi su sannan ka yi wanda ake ciki amma in ta wuce biyar to sai ka yi wannan da ake ciki sannan ka rama waɗancan din Allah ya samu dace Assalamu alaikum malam malami an hukuncin namijin da in zai kwanta da matarsa da daddare bai kashe wuta idan ya ce ta kashe wuta baya baya so a kashe To, kashe wuta dai a cikin ɗaki fitila kenan annabi ya umarta. Wanda zai kwanta bacci ya rufe ƙofa ya kashe fitila. In ji annabi, ita dan wuta miki ya fice. Abinda annabi yake rufe ana in barawo idan ya gota ta windo. Ya gan kusan kuya kuya tuku tuku akan gado. Ya ga inda zai je ilamce ka ko idige ka ko ima sata. Amma in cikin duhu ne sai lalibe. Kida zai taka wani kwano ya kwana haku farka. Kun sirrin nan. sannan mafi yawan mata in za a yi kwanan aure da su in tana yawan ganin jikinta da wuya ka ga farjinta baka rika kyama ba don haka annabi sallallahu ya ce ku koye ku yi sirri cikin wannan ganin mata koya koya ana yi to akan ya ga anan ne babu komai ka komai jikin mataka amma kai ta ganin ga abubuwan na kana gani wata sai ka ji wani abu na kyama ya zo maka don haka aka ce a koyi a rufe wutan a kashe wuta a rufe a saki labule a rufe kofa wannan in ya ga haka yake so to ganin tsiraitin matar shi ba haram ba ne an gane ko amma ran da barawo ileko to zai ji gugun ciya barawo ibike shi ya hango shi ima sata ya ga bance amma ba daɗi sannan in mutum yana kwana kwana da wuta to wallahi wata ran zai farka kankan da ya hauka shi dan abin nan da baka sani shi zai baka tsoro ko inuwar zanaka ko inuwar wani abu da ka farka kaga sai sai abin nan amma an ka farka cikin duhu idiyar ka za ta zo ma control din hasken da zai zo amma da bude idan ka hujjar ka ta yi controlin din bacin ko ku a take ka cikin firgici ka bude ido ka ga hasken nan don ba za a buga kwallon ka ta buga ka tashi cikin auka don haka a kashe wutan nan sunna ce a rufe kofa sunna ne an gane ko yan uwa to ne salati ga yana daga cikin mazan nan masu shegen fushi watan fushi ne da shi duk abin da aka yi bai shigowa gida da fara'a bai shigowa gida da rahama bai shigowa gida da alheri don Allah don annabi malam wace addu'a za a yi to ni dai ina roƙon wannan mazaje masu irin wannan shiga gida da fushi don Allah su daina don Allah su rika shiga gidansu da fara'a da murna da murmushi kamar yadda annabi is abin nan in ko wani bala'i ya same su wani tashin hankali ya same su daga waje ke ko mace aikin ki ne ki sanya mijin nan naki cikin wanda ke aikin nan naki ki sanya mijin nan naki cikin farin ciki ki taimaka miki da farin ciki da duk abin da za ki tun na jina farin ciki ki yi kokarin taimaka miki da shi dan wani abin da ya samo shi daga waje bai iya haɗewa sai ya zo gare ki ina baki dan tarihi annabi san da isamo malam malam ga sadakar ɗari biyar na a yi ma mahaifinmu addu'a alhaji muhammadu mai turare kafi allah ya ji kanshi da rahama baban mu Allah Mm, sannan wata boyar Allah ta ba da sadaka alkur'ani ita ma a yi mata addu'a Allah ya ba ta mijin aure sannan wasu matan ba sun ba da sadakoki da dama a je- a yi musu addu'a Allah ya biya musu da bukatunsu na alkhairi da ta daga murya a ita jin kuwar su da nisan nisan da kukan su halan ne maganar da suka yi ba laifi halan ne in kana bukata da iyalin ka kai magana amma maganar nan kakka daga murya kowa ya ji amma wani sanda ya daga murya ma bai sani ba sai dai gwargwadon mata ko dai gwargwadon mijin mijin alhajiya
Allah gafarta malam malam ko yana halatta matar aure ta baro mijinta ta je wajen ittikaki inda irin mijin ba in ba irin ta istikarin sa bai ba in miji ya baki dama ki yi itikafi ki yi in bai baki dama ba ki zauna nan ɗakin ki shafi jikin ki sau ɗai ya fi yi itikafin ki ya zauna da ke minti guda ku tattauna ki ga muryarsa ki ji muryarki ki ji daɗi ka ga ya ga ta ki ji daɗi ya fi itikafin ki annabi yana cewa julu suka sa'atan zaman ka awa guda ma a halaka tare da iyalanka khairun min an a'ata kifati mata didi hada ya fi kai itikafi ga masallaci na masallaci annabi ba yace ya fi kai itikafi ga masallaci na kuna ji ko kai it ka zauna da matar ka awa guda kinga ki zauna da mijinki kenan awa guda kuna an tattauna rayuwar ku ko da wani bai tafi kowa ba balle na zan ba a zama awa guda ba sai sai wani ya tafci wani sai wani ya tsotsi wani sai wani ya lindi wani to in kai awa guda kana wannan to ya fi itikafin da zaka yi a masallacin manzon Allah kuna ji ko don haka kowa wallahi da izinin miji ana iya shiga amma ma izinin shi zanna gidan shi Allah ya saka da alkhairi
Malam jiya ka yi bayani akan kishiyar da take cutar kishiyarta, ka ce ta yi istighfari. To malam Allah yana yace haƙƙin wani ne.
ai wai muna ce ta tuba kuma kishiyar sun rabu ba ta san da za ta same ta ba amma da za ta same ta taje ta ce wance da Allah ko da takarda ko ga waya wance abin da ne miki muna miji tare to Allah ki yahe min yahe min do Allah to sannan ki cigaba da istighfarin bayan haƙin wani Allah ya samu dace Malam ni ce mijina ya yi mini text na waya da asuba ban karanta ba sai bayan na yi sahur na buɗe wayar na karanta. Malam bayan haka sai na ji ni na shiga wani yanayi kuma na ji ƙeshin yaya azumi na.
Allahu akbar to wannan abu dai azumin ki ya kalle ya rugurguje don haka ke zurike bakin ki ke a ɗan aminan guda Allah sarki kai kuwa alhaji ka daina iyo irin wannan maganganu mana irin waɗannan maganganu ana yin su ne baki da baki amma an ka aiko da su ta waya ba a ka ke ka karanta ke ko da kin so mu ji irin wannan magana take aje ta amma ai tunanin magana guda yana game jiki kuna ji ko don haka maganganun da za a yi ita da hankalin mace har ta yi janaba to ya jawo mata ta yi wankan janaba na farko kuma inda gangan ne ta kare azuminta in ko kharija ce ba ta iya daura wannan to wannan hukunci kuma sai na diba na akwai matar da ta hada ido da namiji to za ta ji ta ji ce to irin waɗannan in haka take Allah ya halitta ta haka kuna ji ko to wannan larura ce amma in tana iya kontrola ɗan kanta to tai kokari ta kontrola ɗan kanta ga sha'awa Allah ya sa mu dace
Allah gafarta malam. Malam ina hukuncin wanda bai wankan janaba sai bayan asuba.
eh wata kila babu ruwan zahi ne kuma da na zahi yake yi in ko ina da buƙatar ya ƙara buƙata ne ga iyalanki babu laifi a waye gari da janaba kuma a samu ruwa a yi wanka sannan a yi sallah ba dai a son ka bar sallah ta zama ramuwa dan tunanin janaba Allah ya sa mu dace Malam ina hukuncin matar aure da take soyayya da wani kuma ita yayi mi- ta ya- yayi mata magana ta bari ba ta bari shin malam ba laifi ya je ya gaya wa mijinta.
eh eh kai i faɗa mijinta don ya faɗa za a yi rikici ƙarshen daga nan ya kulle shi ita dai ta ji tsoron Allah ko shi ya yi tsoron Allah ya watsar da wannan maganar soyayyar domin ko da ta neme shi ko ya neme ka ba da ta waya ba ce ko ta baki in mace ta yi maka magana da baki ka fita batunta in ta yi maka waya ka zakale ko ba shi kenan ba to wannan bai da kyau haramun ne man sabbaba zaujata akhi a walaysa laysa ma'ana annabi ce wanda in soyayya tare da mata wani bai tare da mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu irin zunuban da muke cewa na koyi Allah ya kara rufa mana asiri ya ga mana
Allah gafarta malam malam mace ce mijinta ya mutu yana sabon Allah kuma ya mutu gidan giya shin malam ko yana halatta mata ki ta rika yi mishi addu'a bayan ya mutu yana musulmi ya mutu ko tana yi mishi addu'a yana musulmi wanda ba a yi wa wanda ba a yi ma addu'a kafiri da wanda mai shirka amma in dai mutum ya mutu yana musulmi duk saban shi to ana yi mishi addu'a kuma ana kaunar Allah zai amshi addu'a Allah ya yi mana gaba ɗaya na'am
Allah gafarta malam malam don Allah ka yi bayani ga makwabcin mutanen nan masu hasadar makwabtansu mai hasada da kurum ita mai hasada ciwo ne ita aka zunubin da aka fara ma Allah kenan a bayan kasa shi shedan ya fara yi don haka Allah yake duk wanda ije lahira da hasada kwara zarra sai na jefa shi wuta sai dai kokari i maganin ta mai an maganin hasada kai kokari ka yarda da Allah shi an mai bayarwa shi an mai hanawa da kaya da ka huta Allah da ka bawa na Allah ne ma bari kun gane ko Allah in ka duba kaga an baki wanda kai ma an baka wani abu in ka duba kaga an ba wancan wani abu kana sha'awa kai ma hasara kai ma an baka wani abu wanda ba a bashi ba kun gane ko to Allah ya samu dace Allah ya raba mu da hasara Allah gafarta malam ko yana halatta ka ki wanda bai son ɗaya daga cikin mahaifanka uwa ko uba shin in ka yi gaba da su baka da laifi to kila dai ko mahaifan naka suka yi miki wani laifi da zai kiyayyar su in su suka yi laifin da za a yi kiyayyar su to kai ku sai ku sulhu da tsakaninku sai ku haɗu ku yi ta musu addu'a bai yiwa ka kama kiyayya da musulmi kan laifin wani shi dan tsakanin su ne da mahaifanka dan za ku gane akwai wasu ƴan uwa da suke gaba san ƴan uwan su ƴan su kuma su kama gaba to haramun ne wannan in su dan sun kama shirya ku haihuwar ku da suka yi sai su kokari ku shirya su kafin a je lahira amma bai yiwa ka kama kiyayya ga wani dan laifin wani idan ku suka zo suka mari innaka to karewa innaka mari komai na irin ƙarfi ne to nan shine za ta san ta haifa kaka yi da amari innaka kaka yi da amari babanka in an baci babanka to in shiru ka karama don karama ka baci naka ya baci nashi amma wanda da bai taba da- jinin babanka ko ya ci miki mutunci baban nan naka kuma ba shi ya jawo ba to ga kotu nan sai ka kai shi kara a dauki hakinka kar ka ce za ka dau hukuma a hukunci da hannunka an gane ko Allah ya sa mu dace Allah gafarta malam ina hukuncin mai olsa idan ya yi azumi ɗaya idan zai kai na biyu sai ta taso miki shin malam zai ranka ne ko ko Allah ya yafe masa idan mutum mai ciwo ne wanda bai iya hakuri sai ya ci abinci kamar mai olsa kuma bai iya hakurin azumin to ga shari'ar musulunci an dakatar musu da azumi sai iciyar da an kai azumi ibada mu da nabi guda amma in yana iya azumin to ya daure iya azumin ya kai mishi amma in ya ga azumin na zai kai shi ga halaka to ya bari ya bar azumin ya ce da mujalladi guda ga kowane azumi wannan shi ya hukunci shi Kuma sallallahu alaihi- Allah gafarta malam malam don Allah ka yi kira ga iyayen nan masu ce ma iyansu shegu ko ƴan iska ko ƴan banza ko ka ji sun ce musu kafuran banza To, kusan dai ku rago bai kukan giwa. Ni inda kuka ji mace ta matsa cewa ɗan ta daidai na cikin da ta samo da wani wuri. Ko ba ta samo bakar ɗabi'a daga inda ta samu tarbiyya. Kai wa ɗanka mugun baki ta ma kashi ike ba. Don haka kowa bai magana ya faɗi alheri, in ba bai magana alheri ba in shiru. Ɗa ƙarami abinda ake musu addu'a Allah ya ma albarka, Allah ya shirye ka, Allah ya taimake ka, haka ya kamata ƴan uwa musulmi. Ba ta ɓace wannan bai sa ɗa ya shirye. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu tuba. Na'am.
Malam ni ce da na ɗauki azumi sai jini ya zo man da azumi ya lalace kuma sai ya ɗauke shin malam yaya matsayin azumi na in dai jinin na al'ada ne azumin ki ya lalace in kuma istihara ne jinin ciwo ne ki cigaba da azumin ki lafiya kalau bai hana ki komai ya isa Malam idan ɗanka ya yi aure ko kana fitar masa da zakar fit da kai in kai kake ci da shi ba in kai kake dauke da nauyin shi da matar da shi kai kake ci da su dole ka fitar musu da matar da kan da kai mu ma nan kakannin mu har suka mutu fitar fitar da mana buje sai da na kai iya uku ana fitar mun daga kan da kai dan na nauyi ko ba kaina to Allah ya ba mu abin da za mu fitar dan annabi
Assalamu alaikum malam Malam ina hukuncin matar da ba ta kwalliya sai za ta fita wurin biki don Allah malam ka ja kunnuwan wa'annan matan ai duk haka kuke wajen kwakwale ta zo ta fice miji sai kauce bai ma gane ta ba dan bata saba kauliya ba to Allah ki daure ki rika kauliya dan mijinki duk inda zaki je in ba mijinki ba to kauliya batbanna ce sai dai in gurin uwar innaki ko gurin babanki don ki gane kina da wadata gidan mijin nan kuma kina da alheri amma gidan wani sabba ko gidan wani abu to ki tafi da duk abin da ya kamata wanda ki lulluba jikinki ba ruwanki da kawa balle nan zuwa gurin makaranta to wani kwankwale ki kawo ki zo ki rinka ba jaba jaba kina kyale kyale kamar zaki je gurin angonki ai gurin miji ake wa kawa sai da gurin uba dan iya bi inda kike ki ko gurin uwa dan ta yabi gurin da ta kai ki kina da wadata an gane ko Allah ya sa mu dace
Assalamu alaikum malam. Malam mutum ne mai fitsarin jini ko yana yiwuwa ya ɗauki azumi.
fitsari ba ba mani bane balle a ce azumi ya kare ya samu janaba ba kuma haila ba ce fitsarin jini ciwo ne a bidi magani kun gane ko kuma ba izhala bane fitsarin jini daban izhala daban shi izhala yana daga kamar inda jinin haila ke daga shi ko fitsarin jini kadan da za a yi jinin sai jinin ya rika biyo fitsari to wannan ciwo ne sai ake ce tsarkiya da hausa ko tsarkiya da hausa to a bidi magani Allah ya sauke a je ga likitoci
Allah gafarta malam. Jiya ta yi maganar mace mai zina ta ce namiji ya ji tsoron Allah. To ita mace menene hukuncinta?
ita ma ta ji tsoron Allah. Ta ji tsoron Allah. Ai duk kowa ne sako ya ji tsoron Allah da namiji da mace duk da Allah zai hukunta mu. Ko dai a in ya mai mutu ba mu yi aljanna ko in mun ki tuba Allah ya yi fushi da mu ya ba mu Allah ya tsare. Amma da namiji mai kaza da mace mai kaza da babba mai kaza da wa oho ba ruwan Allah da girmanka da matsayinka da a'a in dai ka balaga to hukuncin nan na nan kanka kowa ya tuba Allah ya tubar da mu.
Malam ina hukuncin matar da ta ari kayan marayu shekara biyu kenan bata bayar ba. Shin malam ana iya barin ta da Allah?
a'a a kai daga alƙali kar a bata da kayan marayu su sanya marayun nan su tashi su zama talaka a kai daga alƙali a kwato kayan marayun nan ba a barin ta ta jira yana ta tuta a cece ta a taimake ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yayi zalunci ko an zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullah in ya manzo Allah ya zamu ya zamu taimaki dan uwan mu in ya in an da mun sai da zamu taimaki dan uwan mu an zalunce shi amma in ya zalunci ya zamu taimake shi sai annabi yake ku hana ta zalunci in kuka hana mutum zalunci to kun taimake shi Daga ita da za ta zalunci ta sanya kayan marayu ko ya sanya kayan marayu ko su sanya kayan marayu to ku taimake su ku ɓato musu dan su je la'ira su shiga aljanna Allah ya ce wanda ita kayan maraya gurgujen wuta yake ci innal ladina yakuluna amwal al-yatama zulman inma yakuluna fi budurihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya kare mu
Allah gafarta malam. Malam idan ana jin mutum azumi, shi idan zai ranka sai tare da izinin mijin shi.
eh yana sanar da shi mai gida zan fara ramo azumin nan da na sha cikin cikin azumi in ko na ka dawai ne shi ko sai da idan shi ita so nan bai sai ah kina iya ki bari ina da tafiya ta kwana bakwai nan gaba sai na da zai ki azumin ki amma yanzu tambayi ki hakuri ina kallon ki ki gina lafiya karau kina azumi don Allah ki bari ina da tafiya ta kwana bakwai in kina da zai ki azumin ki kan na dawo an gama komai in ku yace to ba komai ci gaba da azumin ki to kuma in ya taba azumin ya karya yayi sabon Allah kuna ji amma in kika dauka ba idanin ki sai ya zo zai tabe ki sai ka ce azumi nake azumi nake to ne na azumi na ramuwa to me yasa bai faɗa min ba in ko na ta dawai ne to ya kakkalla ki ya kakkalla na ta dawai ki shafe ki lunde ki ya fa azumin da zaki yi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi
Allah gafarta malam. Malam mace ce ta ɗauki azumi da niyyar kafin sake ta samu tsarki. Shin yaya azumin ta yake?
ba a haka ba a cewa ina da tsarki gobe zan tsarki barin da wajini sai kin samu tsarkin dan haka Allah bai ce ilin da kika samu tsarki ba ki rike baki a a ki fito wanki ki mallaki ki sha uraki kina ji ko don haka da al'ada ta kare ko da rana ba a ce ki tsaya ba ki ci abinci tukuna don haka Allah bai zalunce ki ba nan amma ki ce barin tsawon azumi dan ina son zan samu tsarki ba a yarda da wannan ba yana yawa tsarkin ya zo ya ki zuwa ko kuwa don haka ba a tsarki sai da tsarki ba a ɗauka ajiri sai da tsarki Allah ya samu dace
Allah gafarta malam. Malam menene hukuncin namijin da yake tallan matar shi duk inda ya zauna?
to kila ne ita take kallon shi amma mutum ya rika kallon matar shi ai rage kaza ba bai kaza ba bai kyauta ba ya haɗe to amma ku sani akwai wani abu da mai alfada zai ke cewa wara'atu makarubun sariratu an yi fushi duk mai bakin ciki in bai faɗi ba bai hutawa kila kin gunguma mishi shi iya shege kin mushi gungumin gungun dan caji hankali cikin dare to in ya fito cikin abai son shi ba wallahi ya iya bari da wata mai irin zanen kita da zanen sa yan iska da yan goyi sun zaka kan san da ya banza sun ba ni ya tana wahala ne da baban ki ya ga da shi da yake wallahi ai kike ce ga baban an kirki amma o iya iska duk abin da kike mai cikin dare sai ya wadi ba mu iya hakuri duk mai bakin cike sai ya bayyana bakin cike na da haka kake daure ki daure kake bakin cike in je kika yi miki to ki nemi gafara kafin ya fito wani cikin dare jiya na bata maka rai don Allah ya yi min dan ya yi min sai da zaki kuka ki kuka to ya fita da ɗan sauki wai da ta je ta yi mun kaza kuma ta zan fito take ce mamu ya yi mata sai ka ta abokan kwarin na ta ya yi mata ma bari sai na koma mata kuma ba to sai ku ki daure kake kuma kin jiya wannan shi ne ila in kuji miji ina ya dan matar shi to ita ke musu mugun abu musamman cikin dare duk abin da kai wa miji cikin dare wallahi bai iya hadiyewa ko ya fito da baya da baya je karo da falwa ya faɗi mutu ta iya shegar da kika samu shi don Allah don Allah ku rika hakuri kun ji Allah ya kawace
Allah gafarta malam. Malam ina hukuncin namijin da yake cin amanar matar shi guda kuma bai bata kowane irin haƙƙi nata. Idan ma wani abu zai bata sai dai ya kira ƴar uwarta ta bata. Kuma gashi malam bai haihuwa. Shin malam yana halatta in kashe auren?
to ai shi kan aure ya danganta da wasu abubuwa idan za ki nemi haihuwa sai na basin na basin da ki wannan na gaba ka haihuwa don Allah ka bani ku ya san sallame ni ko zan samu haihuwa gaba sai ya hakure baki in ku wajen wannan rashin adalci ne to ana ina ga baka adalci don haka tunda baka iya bani haƙi na don Allah sallama ni wannan tambaya din ga saki ba laifi bane kina ji ko in ku yana miki ne kina rainawa to rainawa ba alabbaci haramun ne a raina abin cewa ne wanda kaza ne maka daure kai ne ko ta aikin mu wanda kuɗi kuma wanda wadata kuma wanda kaza kin kaza don haka ita fasala kace kuma gidan su ba komai naka nake yan mata da Allah ke hakuri eh to kuma irin wannan ya kamata ka ce mata wance eh kake ga wance da gidan su ba kaza tana cikin talauci za ka zarge mata kaza don Allah in na samu hali ke kuwa zan miki lokaci kaza lokaci kaza to aka yi negotiation wannan yayi daidai kuna ji ko amma abin da zaka zo na bayyana ka bayyana ka nuna kiyayyar ka ga wannan sannan ka dirin jaya ga wannan ko ni wannan ko ni wannan ko ni wannan babu wani hujja babu dalili to ka saba ma Allah ka saba ma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tuba ka dan ka je lahira in ka je lahira da wannan haƙi za ka tashi kana da iya kaguwa kaguwa gefen jikin ka busashe kuma daga nan wuta kai Allah ya tsare mu Allah gafarta malam. Malam ni ce na tashi sahur sai na makara, ni kuma malam sai na ci abinci. Shin malam azumi sittin zan yi koko yaya?
kwarai da gaske inda da gangan kika ci kin ce kin makara kar ma kin makara din nan kin jefa kanki cikin rani kin makara ke kin san kin makara kika kin ci ne sai kin yi guda sanan ki san kafa an ba ka biki ta bugun ciya a lahira
Allah gafarta malam. Malam menene hukuncin namijin da in ya shigo cikin gida kamar dan karamin zaki, amma in ya fita waje kamar wanda aka biya ma makal saboda dariya. Shin malam ka ja kunna irin wayannan mazan?
a ke ran jakun ne ke in ya zo kamar karamin kamar babban zaki ke ki zama ne kamar wanda aka biya wa maka ki tsalle ki sulu kina mara da zuwan ka ka share mace da kana runguma shi kana tsotsan shi in ya zo da fushi kai zo da fara'a to kin ya ga sai ki zo tana kai wanda dai baki ganewa na zo da fushi dan ki fushi baki fushi Allah ya miki albarka aljanna straight amma ya zo da fushi kin zo da fushi sai sai ya ce ba ba ta ba ta ta sai ki kin kin kin sai zaki haka kenan yake so da miji ya zo da fushi to sai yi fara'a shi addaman aikin mace ya maza don Allah kowa zai zo gida bala'in da ya same ki waje musibar da ya same ki waje bacin da ya same ki waje yayi kokarin haɗewa kuma ke mace ai ke ce za a gwada wa ma an damu an shigo wahala danki an ji an yi wahala danki an bata rai danki an shiga matsala danki ki zo ki kwantar da hankalin mutum wannan shine mace miji ya zo da fara'a ta ƙara ma fara'a ba shi ne wazifar mace ba wazifar mace miji ya zo da ɓata rai ta kwaran yamma da bakin cikin nan ta tun samu farin ciki wannan shi a aikin ta ta samu aljanna sitir from duniya ta kabari from kabari to aljanna sitir no one style insha Allah kana ji ko haka Allah zai yi amma kin zo kin yi kugu gudu kin yi munu kina kurnani kina kama karya ta hayu shi ma zai fi hijayyar sa ke ce za ki kawa ki ona ki shige on kana ki kore yara da kun ji takalmin ki ka ku jayi nan da zuwa sai ki sulu ki aika faɗa ki yawa daga nan sai ki ja ta kike wanda kenan sai a shiga daki amma ka ai da ranar adini Allah ya sa mu dace Allah ya rabu Allah muna roƙon ka da alfarma annabi wannan suka tsaya musu addu'a Allah ka biya musu bukata Menene hukuncin matar da take tona asirin mijinta kowane lokaci?
da mijin da ke tona asirin matar shi da matar da take tona asirin mijinta to san shi amana dan aure amana ce gaba daya aure duk da kuka shi to amana ce tsakanin shi akwai amana akwai amanar maliya akwai amanar irubiya amanar dukiya akwai amanar mutunci idan kika ga zaki je ki zubar da mutunci ki ga wani guri to kinta amana Allah kinta amana mijinki ya ga zaka zubar da mutuncin matarka a wani guri to ka ta amanar Allah ka ta amanar matarka akwai wani tun amana da mutane suke yi wasu sun waye sai su saki matarsa cikin wasu mazaje wasu kilasi ne ko me ko ta abokai ya daura kindi abokin ya rika shiga cikin gidan ke abin da ya ga dama da matar shi wannan ba ya shari'a musulunci ba ta yadda da wannan ba ba ta yadda ba abin da aka yarda da mutum ko ka yarda mijinka bai matarka wala ka je da mutum cikin matarka to ya zama sai da mijin sai da mijin shi ma ga musulunci an ce a yi nesa nesa amma mijinta ta bai nan dan kuna da kilas nan ko suna da abota ko kun taɓa makaranta tare wai sannan ku ka ɗebe shi ka rungun waɗan ƙato ka zo ka shiga wannan rana a wanda ce ko kun yi makaranta tare da ita ko kun yi makaranta tare da matar shi ko kun yi makaranta tare da ƴan uwarta ko abokiyarta sannan ya zo tsallake cikin gidanka na nace da Allah ni ne da bula da dukiyar da shiga kan jabta sai turma in babba ke kajiri in babba ke kajiri wallahi ai ina ruwanka da ita kai ka ji auren ta matar da take aure ita ce sirri dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ko da ko uba guda uwa ko da naki hatta da tobaki wanda ake dan kanan uba ko wani uba ba ya dai je ga matar kamshi dai da shari'a musulunci don yana iya auren ta duk matar da kake iya aure wallahi haramun wani zai iske da ita dai Allah ya ce illa abin nan waɗanda ba su iya ba su san mata ba ƴan ƙananan yara waɗanda suke abokan hidimar kusmila sai masu muku aiki su aka yi da mutum ya da mata gairu ulul ribati banda mai sha'awa wanda ita ya soma sha'awa ko yaron gida ne to a canza shi ko ya canza yaron gida ne ya soma kaiwa balaga ji a canza shi a samu yaro wanda bai san ba gairu ulul ribati kuna ji ako ko ya kananan yaran ko da ba san al'auran mace ba to shi ya kamata a su shigo amma sai ka ga wai ai to ba shi ne kaga ana kokowa da mace da miji wai to ba shi na rance da Allah ka ji annabi abin da yake alhawmu mautul shi to ba shi Allah ya saba ta mutuwa annabi ta yi ai mutuwa ce ma'anar mutuwa jira yake ka mutu ya aure matar da haka toba ki wasan toba sa taka jahilci ne ba musulunci bane ka kuma Allah ya tawaje
assalamu alaikum malam wata boyar Allah ta ce tana so ta yi tahajjud shin malam tana iya yi ita kadai ko ko ce ta je masallaci matar da suke son ta yi tahajjud tana iya yi cikin ɗakin da ya kadai raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma ko ashirin ko iya gwargwadon dai iyawa kin ji sai dai kin tabbaci ya fara kama ki kin soma rudewa cikin karatu to ki bari ki bari ba a sa a karanta qur'ani ba sa abin da cikin hankali da nutsuwa ba ba a sa karanta cikin bacci yana yawa ka karkata wata aya ko ka bata Allah cikin cikin karatu ba kyau don haka ka ji bacci ya fa wanda zaka kwanta an gane ko kada ita hajjar cikin daji ba sai ka zo masallaci ba wanda ya ko bismillah assalamu alaikum malam Ina hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki uku, sai ya dawo ya ce saki biyu ne, don ya ce ba cikin hankalinsa ya yi mata saki uku ba. Shin mala yaya hukuncin wannan auren?
Da rashin da fitar hankali na bacin rai, da fitar hankali na shan giya, da fitar hankali na shan kwaya, da fitar hankali na gaji ga Allah duk guda ne ga saki. Duk guda ne. amma fitar hankali na ta sha abin maye ba da sanin ka ba kama da koko ba ko da ba ka ce giya ce ka sha sai ka rude sai ka fiti mata ka tuban da ita ko a ba ka kashin tiya sai ka rude ka saki sai ka saki mata ka to wannan ma ban da shi amma cikin hankalin ka ka sha giya to ka saki mata ka saki yayi ko ɓacin rai ya kai ka dan ce aka in ka ji ɓacin rai wanda zai kai ka da banna to ka bar gidan in kana tsaye ka zanna in kana tsara ka kwanta in duk ka kasa to samu ruwa kai alwala in da ka kasa ka je ka samu ruwa kai wanka to wannan shine amma ka tsaya cikin bacin ranar ina daga cike na suke ka saki uku ya shiga kuna ji ko malamai ba ka wani ba wani tawili a wannan ba sakin bacin rai ya shiga sakin bacin rai saki ne a taɓa sakin mace cikin farin ciki kuna lafiya lafiya da mace ka taɓa sakin ta wanda magana wofi wai cikin bacin rai bai sani ba kuna ji ko mu ji Allah ya saurare Assalamu alaikum malam. Don Allah ka yi mana bayani akan wani ne ya fi mahimmanci, shin niqab ko kuma sock?
A niqabi ba sa ta a kafa ai. Niqabi ba sa ta a kafa. Da niqabi da sock duk muhimmanci ne da su. Dan cewa akai mace ta lullube jikinta duka sai fuskar ta mana hannunta har ɗan abar ita har fuskar har fuska a rufe in dai za ta zama fitina sau ka saf ya ku ga sun hawo mashin kaba kaba cinye su waje amma su za ni ƙari baya bacin kenan an gane ko wanda ka san za ta hawo mashin kaba kaba to bai kokari ta sa wando ta sa safa in ba ta da safa ta sa wando ta rage tsiraitin amma duk wanda ya sa ya daura zane ya sanya ya hawo mashin za ku ga cinye su kaure shi duk waje to wannan tsiraici ne Allah kuma bai yarda da wannan ba abin da ya sako ga bamu damu da tsiraici ba har yanzu bamu ban magudanci ba har yanzu bamu koma ma sutura addini ba muna nan da sutura mu ta magudanci Allah ya tsare mu amma dukkan suna da muhimmanci Allah ya sa mu dace
Malam ina hukuncin matar da ta san abu haramun ne sai ta rika aikatawa idan an yi mata nasiha sai ta ce sai dai Allah ya yace to Allah ya yarda tuba wannan shi ake cewa izgili amma in an fi karfin ta wajen aikata haramun na zuciya da tarin jaye ta shekan yarin jaye zuciya da tarin sai ka karfin ta ya aikata to ta koma ma Allah da istighfari amma har a cewa na abin nan bai da kyau ka tuba ka ce wai sai dai Allah ya ce ya Allah ya ne bai bari baka bari ba Allah shine abokin ka a shi abba shine ubangijin ka ne ba abokin bauta Allah shi ya mana gaba ɗaya Allah ya gafarta malam malam menene hukuncin matar da ba ta ba diyanta tarbiyya kuma ga su sun balaga sai ta rika barin maza na shigowa cikin gidan to malam ko da yake ita ma mamar ta su ba ta da miji shin ko yana halarta ka bari musu magana
a'a sai wata magana na wa'azi in ta ki ji kin isar da sako ki koma ke da kitsin tijira amma bai yiwa a ce kina nan baki da miji maza bai ta faduwa cikin ki wai abokan diyanki dan na san gidan da abokan ɗaya suka yi makuwar abokin su ciki. I, a nan garin. I, uwa abokin su. Uwa abokin su. Don haka kowa ita ka ɗan ɗan irin wanka banna. Allah ya sauke.
Assalamu alaikum malam sai ya kashe mutum biyu shin malam shi zai yi azumi ko ko mai motar ne zai yi azumi A'a, wanda ya kashe ɗin shi zai azumi. Mai mota ina ruwanki, ko da ina cikin motar. Wani ba na aran mota ka muje Sokoto. To shi kenan sai ni ma kwana da zuwa mahara. To muje yana tukin motar nan, mai tukin to ya je ya kashe mutum nan sai a dubi menene dalilin yadda ya kashe. Ya yi gudun da ya fi ƙarfi, bai da birki yadda ya kamata, ko kuwa dai sun suka faɗo ba su da ganganci. To ai ba kowane kisa ne zai abin nan ba, zai ka fara ba. Da akwai kisan da yake dole ne ya yi shi. Ya kama da mutanen ba su biyo tsari ba, ba su biyo ƙa'ida ba, shi kuma ya yi gudu wanda ya fi ƙarfi shi shari'a take kamawa. Amma mai motar nan ina ruwan shi? Allah ya sauke.
Allah gafarta malam malam ina hukuncin wanda ya sha magani yana azumi amma ba tare da ruwa ba Na ji ba. A wanda ya haɗa magani na bature ba tare da ruwa ba yin illa ya tambayi likitoci illar su. Da an ce zafi ne da shi. In ka haɗe shi ba da ruwa ba inda zai narke din nan kila ya kwafta ɗin wannan naman da ya kwanta ciki. Don haka wannan matsala tana iya shafar ka Allah ya sauke.
malami ne matar da ba ta bari mijinta ya kwanta kan gadonta sai dai ya kwanta ƙasa Ai kuna da yawa irin ku. Wata kuma ya amfanin kwana ma kan gada. Amfanin kwana kan gado a yi ɗan wasanni a yi ɗan mulje-mulje ko. to ta zauna kwanta kamar ice kamar buhun dawa ita ma ya kwanta nan to ne amfani ba gwada ma ya koma murhu ma ya kwanta murhu ki shiga murhu ya kusa kusa da toka to matar da ba ta matar matar ba da ba ta bari mutum da ya kwanta kan gadonta to kila dai bai wadatar da ita kila kuma bai da tsafta ta koya mashi wanka an bai da tsafta don kuma bai da wadatar da ya to yi kokari ka samu kamun maganin karfi ka in kuma bai dan wasanni da ita ne shi da haushi take ji sai an tana shi za ka mai amfani ka kwanta kusa da mace kai baka neme ta ba ita bata neme ta ba kowan ku sulu zai nemi kowa tunda aljanna ce nan tsakanin ku kun sani in miji ya kwanta wata ta kwanta to mala'iku za a ce Allah zai ta ku dubi bayina dan girma na da daraja ta sun bi sunna ta na race da Allah duk abin da za su yi na kaura da soyayya din na gafarta muku sai su ido in ta yi sulu ta tabe sai aka fara gafartawa in shi ma ya taɓe ta an gafarta miki in ko ya taɓe ta ta ita taɓe shi to shi ya samu gafara ita ba tana can cikin fushin Allah in ko ta taɓe shi ta jawo shi ya kiya babu dalili to shi ita tana cikin rahama Allah ita fushi kuma ina cikin fushin Allah to idan wannan ba za ta gudana ba me ya amfanin kwanciyar ai koma murhu ya kwanci kuma da ke can gurin wanke-wanke babu idan ta kan ma miya ko kuma dai ya kofa da ya gasa nan. Kama duk matar da ba ta bari miji ya kwanta akan gari babu dalili. Yana yi wata dalili tana dalili. Wanka ne bai yi. Da ya wuce ita wari. To ki koya mishi wanka. Sannan ki bashi ya hau. Ga da kunya. In ku ina wankan sa ina wanke sa ya iya kafin ladan sa ya iya kafin le ya iya kawarsa. Ke ce ba ki son ki to ki hakuri ki dogara ga Allah haka Allah ya baki miji. Ki hakura. Dan da yawa matar da mijin nan ba ta so. wani ko ɗabi'a sa ce ba ta so yana ta ɗabi'a wadda ba ta so kuma ta waɗa min ke bari ya ji bari to don Allah ka ji tsoron Allah bawon Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka daina ɗabi'a da mijin mata ka ba ta so kai ma ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki daina yin ɗabi'ar da mijin ki bai so in dai ɗabi'a da bai so in ta saba ma addini in ko ɗabi'a da kike yi ta addini ce shi ko bai so dan zai bauta Allah ko ko ɗabi'a da yake yi ta Allah ce ke ko baki so dan baki san Allah to wannan kar ka bari ke ma kake bari kowa ya turi menene zai yi mijinsa ita awance shi idan abin nan ya saba ma addini to a bari gaba ɗaya idan ku addini ya yarda da shi to a yi gaba ɗaya ko da ba kya so ke yanzu wata ba ta so a yi kistin ta wata ba ta so a tafe ta wata ba ta so a tsabure ta to sai ki dubi me kike so a tsabure ki ba zai kin cewa na karka taba mun nan taba mun nan ba dauki hannun ki a zaburin da kike so ita ba miki ai ya karanta wa ajiya da Allah ba abin da ya bane wallahi gaskiya ce irin wannan abu rashin shi yasa muka kai wanda warin ne ga mu nan burjis cikin kasa mun kasa zaman lafiya cikin aure kullun wada kullun yaji kullun fuji kullun kace aure kullun gura alƙali ba komai bane rashin iya kwanciyar kan gado ba ta hakoro shi take daga kangara saboda ba tsafta ba iya matsala kuma ka koyi wargi da mata ila rashin iya wargi yasa take korarka ila fadawa yake kurum kamar jaki ba haka ka koyi wargi ka je ka ga malamai su koya ma yadda manzo Allah ya koyi anewa mace in kuma ka iya karatu arabiya ka samu littafin da ake ce mishi rawbul adiri ko al-qud'atu fi sariri ko sa'aratul zawjiya duk littafai ne ai akwai na Hausa ma na boko da aka fassara ka bi su ban ka iya ita ma ta iya ta koya in baka iya boko ba zaunar da kai ta koya maka ba abin kunya bane ba abin kunya bane kana da ikma kana da ilimi ta koya maka to Allah ya samu dace fa amsa na
Assalamu alaikum malam. Malam ina hukuncin kishiyar da ba ta cin abincin kishiyar ta wai don ta yi bari. Sannan kuma tun da ta yi barin ba ta sake gana al'ada ba, kuma malam ba ta wuce al'ada ba, tana nema a yi mata addu'a ko kuma ka ba ta addu'ar da za ta riƙa yi don ta je asibiti har yanzu ba a dace ba, ko kuma idan akwai na Hausa ka taimaka mata.
to me na Hausa wanda za ta al'ada ta dawo sai ta samu ta ba mu ni dai ban da shi. amma kuma rashin cin abincinta to nan kuma ya danganta kila dai kazanta kike yi ko ta ga wani abu cikin ki wanda ba ke kyama amma ciwo ne kuma yana iya shafa kowa ko kuma zan da za a yi shi ai za a cire shi a kwashe a bai abin ne kuma a wanke jiki a sa turare a yi ta tsarki ko don haka don Allah don annabi kan mutum ya nuna kyama ga dan uwansa musulmi kai kuwa kakkai abin da za a kyamace ka kakkai abin da za a kyamace ka in kai abin da za a kyamace ka ba ka kyamace ka ba ai laifi ba amma kar ka yi abin da za a kyamace ka wannan shine abin da za mu kira ga yan uwa musulmi a daure a ta abincin nan Allah ya sa mu dace Allah gafarta malam ina hukuncin namijin da ya saki mace saki uku amma sai ya rika zuwa gidanta suna zaman banza alhali yana da mata gida ko bai da mata ya saba ma Allah in ya tara da ita yayi zina in ya zauna da ita yayi fasikanci da hira da ita dan jin dadi ya saba ma Allah bai dace ba ban sani ba ko dai ina da ɗaya da ita tana tattauna yadda za su yi da ɗiyan gida ɗaya ta kusa aure gida shi yasa yake zuwa gurinta to in zai je ya ɗauki abokin shi ko ko in zai je ya faɗa mata ta kira kanwarta ko a taho da wata kokowa da za su zauna nan mai hankali kun gane ko sannan ka a zo da wani ɗan yaro wanda da an zo minti biyar ya yi kwana a ce ai su uku ne shaidan ya jaye akwai wanda shi ma kamar shi shaidan ɗin ne abokiya ko wata ƴan uwa ko wata shaidaniya ƴan uwa ku zo da ita za ta iya ta wannan babu guri ku ɗan gwangwaje to me wannan ta saba ma Allah ita ma da ta hada wannan don haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa miji yi mata saki uku kuma ba wani abincin da ya kawo mata bana idda da take yi don ya bato ma dai ya hada cikin jama'a wa ta kai cewa a kadai ce wannan bai da kyau Allah ya sauke na
Allah gafarta malam ba ta wannan Shin malam ko gaskiya ne idan mutum ya je aikin haji in ya dawo sai ya yi kwana arba'in ba a rubuta masa zunubi ba. Shin malam kowane irin laifi ne ya yi ba za a rubuta masa ba.
wannan yan wata a wannan na ji ni ma malamai na faɗi amma har yanzu ban kai inda na gani a karanta ba an ce duk mutum da ije ihaji kyakkyawa ya dawo sai akon arba'in ba a rubuta masa zunubi ba to kusa wani baka ya gama dawafin ma ya so a ɗaukan zunubin eh kafin ya gama dawafi yana tawafi yana kewayen tawafi yana saban Allah Ah, to akwai da zai je isata akwai wanda zai gudu dawafi ya ta zina cikin dawafin in ku ba ku gani ba ni na gani in ku ba ku sani ba ni na sani ko babu a abu ko ba ku je haji ba duka ni ba na je haji to haka na san waɗannan illa ce shi Allah subhanahu wata'ala watan ko ina bai fasa mu dai a cewa in dai kai aka zunubi Allah zai rubuta maka lada in ka tuba Allah zai yaye maka to amma wannan arba'in din ne ni har yanzu ban gani ba a yi amma ina ji ana faɗi ni ma ko kuwa Allah gafarta malam, malam ita ce kome ta riƙa baya albarka kuma ko ta yi abinci ba a ƙoshi. Shin malam ka taimaka mata da yadda za ta yi.
to in ta rika abu bai albarka in kuma ta yi abinci komai yawan shi ba a koshi ni zan ce to gudu ba ta yi mai yawan bane amma dai rashin albarkar abu to roƙon shi ake yi ana samun irin waɗannan wanda Allah ya jarrabe su da wasu musibu ko wani in ya sa su tara da gudan da na ta lalace ko wani in ya rike abu sai ga sannan ya balbalce to irin wannan yakan yi addu'a da karatun alqur'ani ko zikirin ya hayo ya qayyumu ko addu'a aya ko sura irin inna eh, irin li'ilati da kula uzai kuma ana iya karanta suratul kahfi wanda zai iyawa yana iya karanta suratul waqi'a dole ke iyawa in baka iya ka dan karanta ayatul kursi in wani bala'i ne Allah ya jarabe ka da shi Allah ya kwaranye ma da wanda zai sassara ta sauran mutuwa ko in ya za ka tara ka gaji ta huje kamar an huje ta da kusa akwai masu irin wannan ciwar wata jikin to irin wannan bala'ai ana yin addu'o'i a kansu akwai wanda kuma shi in ya sa wani yadi sai kai akwai zamanin manzon Allah cikin sahabban shi akwai wanda annabi ba shi dama ya sa al'ariri shi tun riga da isa to ba ta kwana bakwai sai ta kace ce ta da ya ba shi dama ya ce to kai saboda jikinka yana da wani irin zafi akwai wani abu jikin ka sosai ka sa alharini aka yashi shi daya ka jazawa namiji sa alharini to a cikin mu nan ba a rasa masu irin wannan jikin to addu'a ba ta ba ta ba a kasa samun dukkan sakamakon Allah daga addu'a in kana jin wani musiba to ka roki Allah albarka addu'an nan sai Allah ya kwaranya wannan abu Allah kun gane ko Allah ya sa mu dace yawan zikiri yana da muhimmanci ga addini bismillah Allah gafarta malam. Malami ne ne hukuncin macen da mijinta ya zo mata sai ta ce tana al'ada. Su malam ina hukuncin wannan macen.
in ƙarya take yi na ɗaya dai ta cuta cuta ta ma mijinta sannan ta kuma cuci kanta na uku ta ci samu laifin ƙarya sannan ta jawo wa kanta bala'i na wannan ciwo in ba sa'a ba za ta zarce da jini ba iyaka don haka wannan abu uku hudu in ba sa'a ba sai ya- sai ya same ta in mijin ne ba ta so ko ko mijin ne ba ta ƙauna ko shi alkarawa ce ba ta sha'awa ta lallaɓe shi a zauna lafiya to ina shawara ga irin wannan miji ya yi ƙoƙari ya kai sadakin mata uku gaba ɗai ya auro uku su zama su hudu in ya so ita ta fito da kwancinta duk mutumin duk mijin da matar shi ba ta yarda da shi kuma babu wani dalili to ina ba shawara ya ƙaro aure ya ƙaro aure wanda zai ganta tana ji ana kuka ana zuza cikin ɗaki in ya so ta mutu kun gane ko Allah ya sa mu dace
Allah gafarta malam. Malami ne ne hukuncin namijin da bai tsare ma matar shi lalurorinta in kuma ta taɓa masa kaya ya mata Allah ya isa.
da mijin da bai tsarewa matarsa haka da ma- matar da ba ta tsarewa miji haƙƙi duk Allah bai hukunci tsakani Allah yana so da kowa ya tuba a kowane lokaci haƙƙi haƙƙi ne in mata miji bai tsare mata haƙƙinta kuma yana da wadatar nan bai tsare mata haƙƙinta ba da gangan to Allah yana neman shi da ya tuba don ranar alkiyama ya shiga aljanna in ya je lahira da haƙƙin matan nan kai ya ɗauka ya mallake ta ya aure ta ya fi ƙarfin ta nan duniya Allah fa ya fi ƙarfin shi don haka miji ya ji tsoron haƙƙin mata ke ma mata ki ji tsoron haƙƙin miji kowan mu nan cikin jarrabawa ne sana kawo ɗa tsakaninmu kina da haƙƙi ga ɗan ina da haƙƙi miji na da haƙƙi ga ɗan ku haɗu ku yi mishi tarbiyya ta ƙwarai mai albarka wanda zai ayyabe shi ranar a duniya da lahira wannan shi a buƙata aure in ba wannan aure bai da daraja Allah ya kawace
Assalamu alaikum malam. Ina hukuncin matar da ta yi auren ɗibar wuta domin ta koma ma tsohon mijinta.
wanda ta yi auren ɗiba wuta sau ita da kanta ake alhaki ya ɓarewa kanta in ta tada hankali mijin har ya sake ta to shi mijin bai sani ba kila bala'in ta ne ya sake ta wannan ta yi don haka ita da Allah ta ci amana aure dai shi miji an ce yayi don Allah in ko yayi auren nan da sanin cewar ta zo ta yi ɗiban wuta ne kuma ya yarda ya aure ta ta tada bala'in kuma ya sake ta dan wancan ya ya- ta koma ma wancan to auren da yi ba wancan wanda take da yi ko da ya tara da ita wallahi ba ta halatta ga wancan ba amma in babu sanin wanga miki ta tada bala'i ta tada tashin hankali ya ji dai ba daɗi a ce dalili wancan miji ya sako da shi ma ya sake ta ta koma wancan miji wannan yaudarar da ta yi ita da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man khana na fa laysa minna wanda ita amana mu ya ince mu ma'ana wanda ita amana dan uwan shi ya ince shi bai tare da Allah ranar alkiyama Allah ya tsare ku Ana gafarta malam. Malam mutum ne mai luwaɗi. In ya baka kuɗi ko wani abu in ka ansa baka da laifi.
mai luwaɗi in ya baka kuɗi ai ba luwaɗin shi yake ina samo kuɗin da luwaɗin in ka tabbata ba zargi ba ba yaudara ba ba cin amanar mutane ba ba kaje ba da luwaɗin ne an taɓa kama shi kuma ka kama shi aka ba shi kuɗin ya kawo to kaka shi kuɗin haram ne da kuɗin zina da kuɗin luwaɗi da kuɗin maɗugo do haramun ne da kuɗin sata amma in baka sani ba in za a maka kuɗi ko ce ga zakka ko ga kyauta ko ya kana tsauna gari ba ka so ka ci kuɗinka halal ne kai ka ci gari ka ba ruwanka an gane ko abin da ka sani haram ne hakika to ka ci in ba ka sani ba ba ruwanka da haka wasu mutane suke cewa mata in yin ji ide ɗebo mata kayamiya ya kawo mata ta dade ba ita ta matsa miki ba ba shi ya tura ba ita ta tura shi ba ba ita ta tira ta ba shi je ɗebo kamar ya kawo ta ci ta koshi to ranar alkiyama ba ruwanta ba ruwanta ita dan ba ita ta tura shi ba in ba ita ta mace shi yau dole ta ga kawo a waki in ba haka ba baka gani na yau in ba haka ba ka ganin farin ciki na in ba haka ba ka munata yau sai ka kawo mun doya yau sai ka kawo mun kwai dole ne in baka zo da su ba wallahi ba ka gani na kuma za mu yi rikici da kai ije ta iyo sata kwai iyo sata kan awaki ya iyo sata doya ya kawo mata da dade to tana da alaki Allah ya tsare mu
Assalamu alaikum malam. Ko yana halatta mata da miji su yi wanka a cikin makewayi guda da kuma bokiti guda. Dan na ji wasu ce wasu sun ce baya halatta.
Ƙwarai ya halatta annabi da Aisha sun yi wanka ƙwarya guda. Har Aisha take cewa hannuna na zuzar hannun manzon Allah ya ɗebi ruwa ya watsa na ɗebi ruwa na wa- na ɗebi ruwa na watsa makaina. Wankan janaba ko haila ko da wankan sanyi ne da soso da sabili. Babu laifi mace da miji su tuɗe cikin a- mabayi su yi wanka guri guda. In kuma wata sha'awa ta taso to a kau da bokiti gefe in an gama a kuma yin wankan sarki. Bismillah malam.
Malam da Allah ka yi kira ga mutanen nan masu tuhajji suna haɗewa maza da mata wuri guda.
masu tahajjud duk masallacin da mata take tahajjud su koma da su baya annabi yana cewa khairu sufufi lin nisa'i akhiruhu wa sharruhu awwaluhu khairu sufufi lil rijali awwaluhu wa sharruhu akhiruhu yayyan sahu na mata ne lada na nesa da maza sahu mara albarka na mata wanda bai da al- lada da yawa na kusa da maza sahu na maza gurin sallah na kusa da liman wanda bai da albarka na ƙarshe don haka ana so ba ido bai na amfasa rijal wani sa'i ku nisan da tsakanin numfashin maza da mata haka annabi ya ce ayi don haka mata masu son su fata kuɗa cikin maza gurin sallah to wannan ya haramta musulunci bai yarda da wannan ba Allah ya sauke Tambayoyi. Allah gafarta malam. Malam don Allah ka yi mana ƙarin bayani akan mutanen nan masu kukan mutuwa har suna faduwa suna yaga kayansu.
eh to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ai kururuwa ga mutuwa haramun ne a yi farashi kuwa da kururuwa da yage riga annabi yana cewa bai tare da mu wanda an man mutuwa ya yage fuskar shi ya yage rigar shi ya yi kamarin kuncin shi ya ta cewa an yi yayi asara ba a haka inda ya tafi inda ga wanda ya tafi wannan mamaci ya tiga ya tafi ga Allah kai kuwa mamacin nan ya baka ga wanda ya fi shi ya baka ga Allah shi inda ya tafi inda ya tafi din ya tiga ko kai fa inda ya baka ya fi shi ma'ana ya tafi ga Allah kai fa ya baka ga Allah kai ma kuma tafiya zaka yi. don haka irin wannan haramun ne amma zub da hawaye ai ta zub da hawaye wannan babu kururuwa wannan tausayi ne annabi ya ce babu ne ana iya yi na
Allah gafarta malam. Menene hukuncin namijin da ka cewa baya son matarsa tana kallon shi kuma idan iyanar sun gaishe shi baya amsawa saboda baƙin hali. Shin malam ina hukuncin wannan mutumin?
ila da yana da jinnu don mata ka bata kalle ka bata kalluwa saboda Allah wagga ba dacewa bane amma da kila mugun kallo kike miki akwai kallon harara kila mugun kallo kike miki ga harara ki kike yi to shi ita bai so to in harara ki kike yi ki tuba shi ko in dai ba harara ki ake ba to ai mace bata kalle ka ba to ta kalluwa halan ne ta kalle ka halan ne ta ta safe ka halan ne ta yi maka wani abu kai mata wani abu kai maka wani abu kun ji Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu Allah ya rufa asirin mu Allah gafarta malam ina hukuncin makwabcin da idan kuna fira da mijinsa amma yana can ya kashe kunne yana saurare shin ina hukuncin wannan makwabcin ya yi haram dan ya nemi sirrin a tsarkin sanin sirrin dan uwanki annabi sallallahu ya la'anci wanda zai saurari sirrin dan uwanki don haka shari'a ta so idan kana za ka gana da mutum biyu ka nemi izinin wannan mutum wani da Allah na son gana da wani sai ce to fita yi amma ka ɗauke shi ku kama wani abu ko ku kama wani yare gaban shi ko san bai jin yaran duk haramun ne an gane ko haka mata masu yin laɗe an mata kishiya ta je ta laɗe tana jin sauraron bizar da ake kan gado ko da waccan amaryar ko da waccan uwar gida ke ita ma ta ci amana haramun ne haramun ne me yin wannan haramun ne in mutum ya fita labule ka leƙa ta kusurwar labule ka gano shi ko ta ta koba ka gano shi ka ci amana to na asiri ne bai da kyau Allah ya sauke Allah gafarta malam malam ta ce ita ce idan tana sallah idan ta yi sujada sai ta yi roƙon Allah kuma malam an ce ba a magana cikin sallah shin yaya hukuncin sallar ta
to roƙon Allah inda ayoyin Qur'ani take ko da sunayen Allah ko da wasu sifofi ko da wasu ma'asura irin kalmomi masu albarka wannan babu komai dama an ce an yi sujada ana gafarta malam ina hukuncin namijin da iyansu sun isa aure amma idan mahaifiyarsu ta yi magana aure sai ya hausa da faɗa yana cewa shi ba yanzu zai musu aure ba shin ina hukuncin wannan mutumin yake
mahaifiyar za a yi wa faɗa abu ya yi nisa wanda yi wa mahaifiyarsa faɗa to ya sanya wuta ya ƙone gidan shi na aljanna gidan shi na aljanna an rufe an mai da shi gidansa wuta wanda yi wa mahaifiyar shi faɗa duk abin da mahaifiyarka ta yi maka to kaka yi mata faɗa kaka taso mata Allah ta yi wa kullahu ma qawlan karima ka faɗa musu magana mai girma ma'ana magana mai daɗi magana da za su nutsu su kwantar da hankali kai abin da yake hango maka ka kima ɗiyanka aure kar ta kawo shiyo kar ta kawo cikin shege ta samu jika shege shi take tsoro kai ku dan duniya ne baka damu da ɗiyanka mata ba ita da take zaune da ɗiyan mata ita ta san irin kwaɗayin maza da suke yi don haka idan inna ko matar ta hajiya take wane eh don Allah ai ba yaran da aure to ka bi maganar su don ita ta hango abin da suke faruwa akwai ɗiyan da wallahi ta san ba ta kuma shekara sai ta sa da wannan miji to aka zo da ciki to kusa hadari ne za ka sai da shawarci na gidan wancan karatu za ta yi wa ai mata aure mata kuna to an hango irin gari zata ba ta iya hakuri da namiji uwa ta gane haka sai ba ka ganewa don haka idan matan cikin gida suka baka shawara mai gida a yi wancan aure to ka goyi bayan su a dadda layi auren in ma babu abin da za a auren ka kira ne kansu wani ya da komai wallahi sai diyar ba in kana da amurka ka sai kayan kwanci ka sai yar katifa an kai maka ita ka kawo ta daki kaza shikenan da ta sai abin da haji Allah ne yanka arziki mace da arzikin ta take zuwa gidan miji Allah ya sa mu dace
Allah gafarta malam malam ina hukuncin namijin da baya barin matar baya koya ma matarsa karatu kuma baya bari ta kai ta samo ilimi shin malam idan wannan matar ta fita ba da izinin sa ba ko tana da laifi wasu malamai